da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adab al-hayat al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi fi na sha na 66 so al-intiha'u Sali? Ne za mu tafi? تناول الطعام جالسا سافينا 64 تناول الطعام في حالة الجلوس المعتدل دون الاتكاء أردا هو احترام وتقدير عظيم للنعمة وهو أيضا تقدير وشكر لله جل وعلا الذي أنعم علينا بها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحج غاية التواضع في هيئاته وكيفية جلساته حتى إنه كان يجلس ويجلس على ركبتيه أحيانا فعن عبد الله بن بسر قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه يأكل فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا وفي رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا وبالطبيعي ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدعام يؤكل على مائدة أرضية ولذلك كان الجميع يجلس على الأرض وكان الناس يتخذون أشكالا متنوعة في كيفية وهيئات الجلوس ومنهم من يجلس على ركبتيه ومنهم من يجلس ومنهم من يجلس متربعا وكان لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم جلسات مختلفة متنوعة وكان هذه الجلسات تختلف بقلة وكثرة الموجودين على المائدة فإن لم تكن المائدة مزدحمة يجلس متربعا أما إذا كان المزدحمة أو كان سمة من سمة سمة من من سيأكلون من سيأتون بعده فكان يجلس على ركبتيه أو على ركبة واحدة لكي يفسه مكانا للقادمين من بعده لكي يفسه مكانا للقادمين من بعده وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلس ناصب ركبتيه أثناء الصلاة آه وفي, وفي المسجد إلا أنه ورد أنه جلس بهذا الشكل خارج المسجد وين وينقل لنا وينقل لنا أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس ناسب ركبتيه أرضا آه وهو يأكل تمر وأنه كان لا يجلس في الصلاة أو داخل المسجد هكذا احتراما للعبادة آه والمسجد وفي وقتنا الحالي ثمة عائلات كثيرة لا تزال تأكل على المائدة الأرضية فإن كان آه عدد الجالسين على المائدة قليلا جلسوا مترب آه متربعين أما إذا كان العدد كثيرا فإنه يجلسون يجلسون على ركبتيهم أو على ركبة واحدة وينسبون الأخرى أو يجلسون مقعين ما لا يتي cin abinci a zaune cin abinci a zaune wato mutum ya zauna a ƙasa girmamawa ne ga ni'imar da Allah maɗaukacin sarki yawa mutum kuma nuna godiya ne ga Allah madaukakin sarki wanda ya wa mutum wannan ni'ima annabi sallallahu alaihi sallam yana kankantar da kai shi da irin yanayi na irin zama da yake yi da irin zama iri-iri da yake yi maza Allah sallallahu sallama yana zama da gwiwoyin shi in zai ci abinci ruwa yake sawa a ƙasa idan zai ci abinci wani lokaci an samu hadisi daga abdullahi dan busir yake cewa na kawo annabi sallallahu alaihi wasallam hadiya ta wato naman akuya na kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da yake sai maza Allah ya gurfana ya sa gwiwoyin kasa da zai ci kawai ya yana ci a lokacin da ya gurbana yana ci akwai wani balaraban kauye sai ce ya rasu da wani irin zama ne haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa Allah ya sanya ni bawa ne mai daraja Allah bai sanya ni na zamo wato bawa mai wato mai tsaurin kai na mai jiji da kai ba a shi yasa yake wannan zaman da haka sai sa gwiwoyinsa a ƙasa an gane zaman ko? a ruwaya a wata ruwaya daga Anas dan Malik yake cewa naga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cin abinci ya sa guyoyin shi a ƙasa shine mukuri irin wannan zama mutum ya sa guyuwa kamar yadda raƙumi yake sanya hmm? guyoyin sa ya tambashe na kaman eh sai sa guyoyin sa a ƙasa yace mala yace to haka ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa abincin da ake tawa a ƙasa ake ajiye shi in kan duba har yanzu laraba suna da wannan ɗabi'a na an shiga waje sai a abinci da faranti sai a kewaye shi za ka suke zama to irin wannan zaman kuma ya danganci irin yawan mutanen da za su zo su ci abinci domin idan ka yi zama na haɗe na haɗe na kaga za ka cika waje to amma ka zauna da gwiwa da zama wajen ya na ya ɗan ya samu an samu waje da haka ko ne ke zama irin zama na harɗe idan akwai dama idan kuma da jama'a da yawa sai ya zama wanda yake na na gwiwa mutum ya sa gwiwar shi a ƙasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da irin zama wanda bayan mun karanta bayan mun karanta ire-iren zaman annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan yana yin su wato ya danganci yawan wanda za su ci abinci da kuma yawan mutanen da za su zo su hau kan wajen cin abinci idan babu mutane sai haɗe haɗe idan da mutane sai ya zauna akan gwiwa son lokaci gwiwa ma guda ɗaya don me don a ba wannan za su zo waje su samu wajen zama su ma su ci abinci annabi sallallahu alaihi wasallam baya miƙe kafarsa ba miƙe kafar shi a sallah baya miƙe kafar shi a cikin masallaci yana yana nadewa wurin wannan zama yakan yi amma a wajen masallaci ga a cikin masallaci ba Anas ya haihi kayo so ya haihi kayo kayo mata hi kayo iya ake faɗa ne hikayen to ko ana za hikayen to mana haka ne yawa eh ya yi kayan to mana a cikin hadisi da ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama kuma ya mike wato kafarsa amma yana zama in zai ci abinci amma yana nadewa kuma baya irin wannan zama na miƙe kafa a cikin sallah baya irin wannan zama na miƙe kafa a cikin masallaci don girmama ibada da kuma girmama masallaci to yace a wannan zamani namu zaka tarar da akwai iyalai da yawa wanda suke cin abinci tare da haka idan wanda za su zauna suna da yawa to sai a yi zama wanda yake na in ba su da yawa sai a yi zama wanda yake na harɗe idan kuma suna da yawa sai a sassa gwiwa a ƙasa don mai don waɗanda za su zo daga baya su samu wajen da za su zauna cin abinci a family yana da kyau a haɗu a ci abinci eh wanda ba yi ya fara ne kalle da yana da kyau a nan ake gani ake koya da yara yadda za su ci abinci a ce yi a ce bari a ce yi wannan karkai kaza karkai kaza ike nan sun rike an musu tarbiya wanda na su tashi da shi Allahu gaskiya ne wato abinda yake idan mutum ya karanta wato hukunce-hukunce na karatun alkur'ani zai ga an samu kuma umarni ne cewa idan mutum yana karanta wattini in yana kira'a in ya zo ya ce alaisallahu bi hakamil hakimi shin ashe ba Allah ne wato mafi iya hukuncin masu hukunci ba na sai mutum ya ce bala haka ne Allah shi ne mafi hukuncin iya hukuncin masu hukunci kuma mu ma shaida ne akan haka shine bale haka ne wani hannu ala zalika nuna shahidi mu ma shaida ne akan haka to suna nan a cikin alkur'ani inda aka cewa mai karatu idan ya zo ya ringa yin magana ko in aka gaya masu sauraron karatu su yi misali a cikin suratu rahman na inda ake ta shafa bi ayi ala irabbi kuma tukaziban ko a wannan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabbai yake karanta sahabbai suka yi shiru sai ya ce musu ya naji ɗan uwanku aljanu sun fi ku hikima su idan aka karanta sai su ce la bi ayyi shay'in min ni'matika rabbana nukazzibu wa lakal hamd yayi sai su ce ya ubangiji saboda tabbai shine fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziba da wasu ni'imomi ne na ubangiji kuke karyatawa menene Allah ya ce ya muku wanda bai muku ba misali duk ni'imomin da Allah ya ce ya muku wanne ne kuke musu ba a muku ba ka ba babu to sai su dinga ce alhaji ayi shay'in min ni'matika rabbana lukazi ya ubangiji mu ba ma kare ta ko ta ni'ima abin da kake ka mana ka mana walakal hamdu Allah mun gode ma to sai sahabbai ma suna fada amma duka waɗannan idan ba sallah ake ba inda aka samu abin nan na to wasu sai suna yi sun kaɗanya na ko da ina da ko ina wasu ma ba su wamma na wanda yake karatu da wanda yake sauraron karatu ba da ana ta yi su duk wanda aka yi da Allah shi karba yau gaga kula rayatun nasu ba ai suna nan da yawa nasu ba ma ukun gaura kamar ya fi kun bi ma'in sai mu ce ta Allahu rabbul alami eh suna nan haka a cikin alkur'ani na amma hukuce-hukuce na karnin kira'a Allahu ala. A mushe ba a faɗi shiru yake. Shi ma akwai. Idan aka karanta ƙarshen amanar rasulu na? Yau fansurna alƙalmi kafin ai kun gado ini manya-manya. To an samu cikin sabani akwai masu sa'amini. eh amma kuma ba a fili ba inda ake kuskure kenan akwai in ake samu ta amin wanda ake ba a fili ake kai ne za kai amin za su ci sadakai ka ayyayen kare sadakan mutum ana ciniki ne fa kamun a yi aure jama'a idan aka yi sauri idan aka yi aure mahaifiyar matarka mahaifiyar ka ce mahaifin matarka mahaifinka ne an gane ba magana siriki tunda idan mahaifiyar matarka wadda ka aura in duk duniya aka rage ba mutum a duniya babu aure tsakanin wanda ya mahaifiyarka da ta haife ka haka take ai kaga da haka matsayi ne idan misali za ka iya sai ka yi in ba za ka iya ba ai ba wajibi ba ne Allah wa'ala. Na'am. Eh a cikin sallah da liman da ta na amma karatu wannan din fayaqul qari'u aka ce shi ne karatu ne zai fara ba kai ne sauraron karatu ba shi ne na ce Allah shi karba ba ka ji abin da na na'am na ce an an yi din Allah shi karba amma dai abin da aka ce a yi wancan ne wallahu ala wa ana jin su sallah ne liman ya ja wata sura da dubba wanda ya iya a ciki to sai kuma alwalan liman ya ɓaci sai kuma ya jawo wani waya za a yi haka za a yi mana abin yawwa ai ba ba an ce idan liman na karatu in ya jawo ka sai ka dora ne akan karatun da yake ba a'a idan misali liman yana bakara ya ce alif lam mim zalika kitab la raiba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladhina yu'minuna bima unzila ilayka ya je can ya ma tafi khatama Allah sai yana nuru yana kan karatu sai alwalata misali ta tsaya in kan shiga kawai sai ka ce kul huwallahu ahad Allahu samad sai ga yi ku ba ana nuna sai ka ɗora me yake yi ba sannan in kai ka gama makaratu misali da aka samu a sallah wadda take a ɓoye misali kai ma kana karatu misali kai kayi fatiha kayi surarka liman na janka kawai sai kai ruku amma ba sai in kayi in ba ka yi ba sai ka ƙarasa Allah Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع رب الارض رب العالمين وسرkin jama'ar da ya rasu jiya ko Allah ya jikin shi Allah ya ya huta bismillahir rahmanir rahim kullahu warhamhu wa afi wa anhu na akwai masu tafiya kuma Allah ya kai su lafiya لا لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشمس والقمر وأتيك فأنه له وسيم ودخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونجه من الخطايا من كما انك الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كان مسلما في لسانه كان مسيئا فسنا سيئاته اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تحرمنا بعد ولا كنا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال والولد اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال والولد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك عن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين